siga ne na tambaya tambaya ce ga kowane musulmi maza da mata musamman matasa a damar da Allah ta'ala ya fara rayuwarka kaka da ilimi menene gabatarwa wace ku da ta baya domin a tasirin Allah ya ci gaba insha Allah wannan shine maudu'i da bakonmu mai gabatarwa malam adas ibn adam muhammad abu malik wanda zai gabatar insha Allah malam adas sananne ne bai da bukatar wani dogon sharhi wanda yake wannan gari na akare da ma kewaye insha Allah yana bibiyan darussan malam a gurare daban-daban wanda yanzu shine chief imam da masjid umar bin kasa da ke titin mai digiri gasa to da fatan za mu sauraro tare da mutuwa domin mu ji irin ba da shi Allah ta'ala ya dace shi ya ba shi ikon isar ne ba mu ikon sauraro da kuma aiki ya saurara akan kallahu tafassal mashkura
الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salatu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna gode wa Allah cikin sarki da ya fara mu ila yau mu biya mu cikin daraja ya ba mu ko addu'a a cikin wannan masallacin dakunan ta muna fata wa wannan masallacin sarki ya sanya mu cikin hadisi wannan sallallahu استضعفوه في بيت من بيوت الله هو رسوله رب وسلك لله سبحانه وتعالى ولدنا ولكن جد في الله سبحانه وتعالى أحسن كذا سوى سنة سنة يمكن سنة قد عيسى محمد وتعالى تكسوسا إلا نزل عن مسكين التفاكين في قبل سوى تكسوسا وغشيته الرعد فأمر أن نقول في تكسوسا من يوسف وحتى تكون الملائكة ملائكة يوسف saboda hadisi da zai Allah da malaiku masu yawa a jayin da suka ina a ce ambatan Allah ambatan Allah suna ne mai haɗa da girma shi karatu a Qur'ani sa'an nan zikirai da zama suna da zo kira da mutum kamar yadda an gabatar abinda za mu tuna saka kawo mu mutum ma za a da dinin la wannan addinin na Allah madaukakin sarki ne ta gabatar da shi inda mun san rigimar ni'ima a wannan samuwa babu kamar addinin musulmi komai kuma yana da haraji da Allah madaukakin sarki ya maka dole Allah madaukakin sarki to ta yaya mutum zai gode wa Allah madaukakin sarki akan ni'imar musulunci da ni kai da sauran mutane galibi da suke wannan yanki namu yanki ne na musulunci an haife mu ne a cikin wannan addini na Allah madaukakin sarki da iyayenmu har da kakanninmu ma na kusa babu wanda ya ga zamani na maguzanci amma idan muka koma baya kaɗan za mu ga sahabbai na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu ba sai da suka sha wahala baka kafin suka kai ga wannan addini ba ya fasu aka yake ba kwatsam aka wayi gari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa yake musu Allah ya turo shi kuma abinda suka sani shine addini gumaka da ke bautawa sahabbai na nabi sallallahu alaihi wa sallam as-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka yi gaggawar farko zai shiga addini na Allah madaukakin sarki suka sabawa soyayyen zukatansu suka sabawa shaidan mutuwarsa suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan sun rasa abin da za su yi ba ba dan ba su da shi ba da yawan su yan babban gida ne irin Usman radiyallahu anhu irin su Abu Bakr radiyallahu anhu sun sha wahala mutuka shi yasa su da suka shiga cikin addini na Allah madaukakin sarki ba su yi wasa da shi ba ka ga mu da aka haife mu a ciki ba mu san wahala ne san wahala ne gaskiya shi ya sa da yawa daga cikin mu muke sati wanda ruwa din Allah ba zai sati da yau Imam Bukhari ya rawaito hadisi cikin kitabul manaqib daga Sa'an al-Fatih radiyallahu anhu yake cewa tadawala ni bi ashara min rabbi ila rabb yace sama da mutum goma sha sun yi ta fatin fadilai domin hannun wannan kuma bawa a wajen wancan shi sai da ne bauta a hannun sama da mutum goma sha wai duk saboda ne wajen neman gaskiya ina addini na gaskiya ya addinin yahudawa ya ga shirme ne ya fita karshe wani malamin sai faɗa mai gaskiya ce magana ta gaskiya shine addini na gaskiya a yanzu in karama to gaskiya shine addinin kiristanci a wancan lokacin an yi lokacin da yahudanci shine addini in ba shi kake yi ba to ba bautar Allah kake yi aka turo annabi Isa aka sha wancan in ba shi kai ba a wannan lokacin ba bautar Allah kake yi ba aka rukun da in ba musulunci kake yi ba daga yi wannan sallan zuwa yanzu ila qiyamis sa'a zuwa tashin alkiyama duk addinin da kake yi in dai ba musulunci ba to aikin banza mu yi النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي لا يسمع بي في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار نارن تي دون دارين جهنسا باب wani da zai ji labari na daga cikin wannan al'ummar ba yahudi ko ba nasari sai ya sake ya mutu da yi imani da abin da aka turo ni da shi ba ba sai sai ya kasance dan wuta kaga ina da'awar da take cewa sai da addini in yi riko da shi zai shiga zai shiga aljanna wata wata aljanna wata aljanna wata aka yi bayani ta cikin alqur'ani da hadisi ba ita ba gaskiya sai dai wata daban ma wannan aljanna da muka ji labarin ta mutum ba zai shige ta ba daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam in yi annabi sallallahu alaihi wasallam amma da ya kasance ba na tare gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan zai iya shiga cikin ta domin a lokacin addinin su shine addini to kun ga irin waɗannan misalan suna da yawa cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam akwai suhaib ibn sinan bin rumi shi dukiyar da ya tara a rayuwarsa gabaki da ya kodago ya yi kasuwanci ya faɗi nan ya tashi can suka ce sama da shekaru talatin ya tara dukiya da aka zo hijira kafiran kwai aka ce ba za mu barka ka tafi da ran ka ba da dukiyar ka ka zaɓi ɗaya ko dai ka koma ka zauna tare da mu mutum gaba da cika da kafirci wal iyadu billah ko kuma ka ba da dukiya shi kuma ya auna ya ga da dukiya da addini na Allah madaukakin sarki wanne ya fi da ke sahabbai ne ba kamar ɗaya daga cikin mu bane Allah ya shirye mu wallahi da da yawan mu ne aka ba mu irin wannan zaɓin a yanzu sai imani shine wanda zai bari shawara ya dan yi shuru sai shuru tun da gashi nan akan idanun ana saida lahira a sai duniya ana saida addinin musulunci don musulmai gabaki ɗaya da ƙasashen musulmai domin duniya domin mulki da wasu ababe su haibu ya ɗauki dukiyarsa da ya tara ya basu ce wannan kuke so suka ce yace ku je ku tona jikin ku fata waje kaza za ku ga abin da na tara ga baki ne suka tona suka bar shi hijira alqur'ani ya riga ya shi malaika jibrilu ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar minna yake ku fi Allahi wallahu rahmatun bil ibad daga cikin mutane akwai wadanda da suke fahimtar kawunan su domin neman yadda cikin sarki Allah mai tsananin tausasawa ne ga bayi wato bishara ake yi tausayi na Allah maɗaukakin sarki da jin kansa zai riski wannan bawa su haihu annabi sallallahu alaihi wasallam da aka karanta mai wannan aya mala'ika ya zo ya faɗa mai ga abin da zai domin ya yi samu ya hijira domin ya aiwatar da addinin Allah maɗaukakin sarki cikin natsuwa dujiyar da ya tara ga baki ɗaya kafirai suka karba suka bai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai rabi hal bai'u aba yahya rabi hal bai wannan kasuwanci da kai da Allah madaukakin sarki ya aba yahya yayi riba ai a hankalce wannan kasuwancin yayi riba ne bayar wannan hijirar yayi da wannan musuluncin shekara nawa yayi yana yi radiyallahu anhu amma aƙidar mu da aƙidar duk wani musulmi na ƙwarai yana cikin aljanna yana cikin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya mai alƙawari Allah maɗaukakin sarki ya dace da to irin waɗannan misalan suna da yawa saboda haka yan uwa dole ne mu gode wa Allah maɗaukakin sarki akan wannan ni'ima ta musulunci wallahi duk duniya babu ni'imar da ta kai wani bature yana zarce addinin musulunci ya kalli musulmai ya karanta musulunci ya dawo ya sake kallon musulmai ya ce abun mamaki ya tabbata ga waɗannan musulmai ya sa a yi al'ummar da take da irin wannan addinin ya ƙunshi irin wannan irin wannan karantarwa alkhairan duniya da lahira duka suna ciki ya ce amma a sami suna irin wannan rayuwa su ne talauci su ne yaƙe-yaƙe su ne fitintunu su ne cututtuka su ne hasada su ne kaza su ne kaza duk mugayen laifuka da munayen halaye suna nan a cikin har za ka samu wasu daga cikin kafirai da maguzawa sun fi mu dama dama a wasu bangarori na rayuwa kusa mu riko da halaye saboda haka tun da Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima ya ba mu wannan addinin ba tare da sun tambaye shi ba ba tare da ya yi shawara da mu ba to dole ne kuma mu kuma mu zauna wa addini na Allah madaukakin sarki domin mu biya haraji da wannan addinin mu gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima to shi yasa aka tambaye mu ma za qaddamta li dinika li dinillah wai me ka gabatar wa addinin Allah madaukakin sarki shekara kana zuwa yanzu sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam da magabata na ƙwararri da suka zo bayan su za ka ga tun kafin mutum ya kai shekara ashirin wani sai an bata maka wani gagarumin aiki da yi wa addini na Allah barokacin amma mun sai ka ga shekaru sun ja wani ka zaune shi ba zai iya maka amsa ba lallai wannan ba daidai bane a tambaye ka me kai a rayuwa ka yi ta ambatan ababe na duniya ba za a ji wani abu na addini ba ko na hidimar al'umma wannan ba daidai bane wannan ita ce mukaddima ta farko sai gabatarwa ta biyu wani irin yanayi ne musulmai suke ciki a wannan lokacin shi Allah wannan maudu'i me ka gabatarwa addininka mun kalubale ne ke fuskantar al'ummar musulmai kuma wasu malamai wasu malamai suna cewa karkace ina fuskantar musulunci a'a karkace musulunci yayi rauni kace musulmai rauni musulunci baya rauni mun kai mutunci ya yi rauni suka ce ka ce alƙur'ani ke nan ya yi rauni ka ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi rauni ita kuma tana nan yadda take kamar yadda aka saukar zamana da su da amsala tabbata ta akwai aya ne da aka muka rasa cikin hadisan nan sallallahu alaihi wasallam wanda aka canja shi daga gurbin da yake shi yasa wani malam yake cewa kar ka dingina wa musulunci irin wannan abu ka ce musulmai sun yi rauni yasa suke cewa alaƙa ce tsakanin musulunci da musulmai aka samu tasgaro shi yasa musulunci bai yi mana irin yadda yayi wa annabi yayi wa sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba abin da Allah madaukakin sarki bai musu ba sun fara da talauci ba su bar duniya ba sai da Allah madaukakin sarki ya kawo wadata wadata ta fitar hankali kusan mai nana maganar kuɗi yanzu miliyoyi biliyoyi da sama da haka sai su ɗauka yanzu ne aka fara samun wannan kuɗi zamanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an kawo dukiyar da daula farisiya aka yi shekara dubu sarakunan ta suna tara a zamanin umar aka fasa wannan taskar aka fito da dukiya kai dai ka san yanzu in za a juya ta da neran ka lokaci kaddara za ta ba layin biliyan bane ko ko wannan sai dai ka shiga layin trillion da abin da yake gaban sa domin dukiyar da take hannunka yanzu takardu ne dan aka cinna musu wuta za su kama sai dai a barka da kuka can zinare ne dukiyar zina zina idan aka narka shi zinare zai koma tatacce ba sirri tsayar dukiyar azurfa ce dirham idan aka narka ta azurfa za ta koma da babu sirki da suke domin aka samu sirki shine kuɗi na jabu makashur ce shine jabu kaga wancan ne kuɗi ba ma waɗannan takardu da suke hannun mu kima ce a hannun kawai wancan shine ainihin dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da Allah madaukakin sarki kara mana shari'a kowa ya san yanayin da musulmai suke ciki a wannan duniya in kaji an yi tsangwama musulmi aka yi ba in kaji an kashe galibi musulmi ne in kaji an kora a gidaje musulmai ne an sanya al'umma ta yi hijira za ka samu musulmai ne an ci mutuncin wani za ka samu musulmi ne an afka wa ƙasa da yaƙi insha Allah za ka samu ƙasa ce ta musulmai ana fitina ana yaƙi ana talauci ana sace dukiya ana kaza za ka samu galibi a cikin kasashe ne na musulmi yanzu galibi da yake yakin da ake a cikin duniya ma duk a kasashen musulmi yake in ka ɗauke yakin ukraine galibi za ka samu manya-manyan fitintunu duk a cikin kasashen musulmi kasar yaman kasar libya kasar syria allah mu bikin sarki nan kawo sauki da sauransu duk musulmai ne kuma musulmai ne suke zubar da jininsu za ka iya cewa eh da ziga ta kafirai da ingizawar kafirai daga kaza na kafirai kuma me yasa musulmi zai lalace a bashi makami ya kashe dan uwansa idan ka dawo nan arewacin Najeriya ka je Zamfara idan ka je Kaduna idan ka je Niger idan ka je Kebbi idan ka je Sokoto musulmi ne yake kashe musulmi duk abin da zaka faɗa ne sunan sa musulmi wanda yake kashe dan uwansa musulmi to me yasa musulmi zai yi irin wannan lalacewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da kuma musulmai lalacewar musulmai duk me yake sawa su yi abu hukun duniya wa karahiyatul maut tsananin son duniya da kuma kin mutuwa duk abu suka hana abi Allah madaukakin sarki kowa ya san Allah shi halitta shi ya tsara wannan rayuwa shi ya kamata a bi amma ba zai bi bane har wanda zai zo ya ce maka ba Allah ba ture ne ko ba ba ture ba ƙarya yake jagoran shugaban su fir'auna yalla madaukakin sarki ba dangane da shi da wannan da jama'a waje hadu biya wasiqanata anfusuhum zulman wa uluwan انظر كيف كان عاقبة المفسدين da ita bayan zukatan sun samu natsuwa da wannan gaskiyar da'awa ta tauhidi da annabi Musa ya zo musu da ita da wannan gaskiyar amma dai suka yi musu ka duba Allah ya ce wa sai kana ta ba wa saddaka ta ba saddaka ta ba a'a sun samu yaqini ma da ta kankancewa amma musu zuwa shi yasa malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya tona wa duk wanda zai zo maka dawar ilhadi ba Allah wannan duniyar haka kawai ta samu ne ta ita ta samar da duniyar ne ta waye samar da ita ce ita ta samar da kanta duk mai maka wannan da'awar ƙarya yake malam domin ya saba wa fitra ya saba wa jini na farko da Allah madaukakin sarki yi wa mutane inda za ka sashi a gaba ko za ka biyo shi za ka daina wayewa Allah da yaran da ya sani wallahi kuma ko bai taɓa sanin Allah ba in abu ya same shi ina za ka ga ya kalla sama zai kalla kowa ya san akwai supernatural power da take rike da wannan duniyar domin mutum bai isa ya ce shi yi kansa kuma kowa ya san akwai wani ƙarfi da yake rike da wannan duniyar mu a wajen menene wannan su muke cewa Allah shi ke sarrafa duniya gabaki ɗaya kowa yana ƙarƙashinsa shi sa zaga mushriki a ƙasar daban ya sai mota zai je kai wa boka ya yi mai addu'a ya sa mai tabarrai yana jin tsoron masifa masifa daga ina take zuwa daga wani waje da ya fi ka karfi daga wani waje da yake sarrafa rayuwar da yake juya ta mu a wajen shine Allah subhanahu wa ta'ala shi yake komai ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin halitta da ba da umarni da hani duka na Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki da kaddam saboda haka cikin hadisin tauba Imam Abu Dawud ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cuta abin da zai samu musulmai na ƙarshen zamani tunda a zamaninmu kana kallo sannan ya ambaci dalilin da ya sa wannan abu zai same mu ko kuma yake samu nabi sallallahu alaihi yace yushiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha an yakuta al-umumi su yi ta akan su yi taron dangi kamar yadda masu cin abinci suke kewaye ya kwashi ya ake cin abinci sama da mutum da mutum kewaye farantin ake ko akwashin ko kwanon ko mamene kewaye shafi wannan ce tanan wannan tanan wannan tacan wancan tacan ana wautar abinci ta ko'ina annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yi kusa a yi muku wannan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari sai ma abu an yi kusa amma an kawo tarihi sai kaga sai bayan shekaru 600 abin ya faru to a wajen Allah an yi kusan ne daga shi sai a wajen ka ne shekaru 600 ka san waɗannan shekaru 600 a wajen Allah da kaɗan ya wuce rabin yini وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يني ده أولا أبنجزك كمار شكرون دمون الإنسان لكي جرغا الإنسان بنا لا هلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوانا بيو دغر الدنيا أما كان الإنسان كشكرة دمون ده تليه هدو حد ثلاثين ده شدا حد أفر حد أربعين ده شدا wata goma sha biyu da kusan kwana sha biyu a wajenka to kaga lissafin ba ɗaya ba ne shi yasa sai ya ce ma abu ya kusa a ta amurullahi fala tastajilu annabi yace an yi kusa ayi kaza amma an kabu tarihi sai kaga bayan annabi da shekaru 500 abin ya faru to an yi kusa ne kwanakin ne kai kake bin sai an kirga an murgina ka ce shekara daya ka ce biyu ka ce biyar ka ce kaza amma a wajen Allah wani duk ba haka yake ba Allah mun cikin sarki da kanta to wannan abun bai faru ba ga al'ummar musulmai idan baka fassara wannan yanayin da ko wannan hadisi da wani yanayi ba da yi kama da abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa ai ka ambaci abin da wasu malamai na zamani suka ambata zamanin mulkin mallaka kasashen turawa britain faransa da sauransu suka zauna suka karkasa suka ɗauki map suka karkasa kasashen musulmai shi an baki syria faransa an baki algeria an baki morocco an baki kaza sai kuma britain ki ɗau idan ka gashi an ba ki wannan ko an ba ku kaza wannan kasar kuma filastin tana da hatsari don musulmai tana a tasu ce nasara sun ce tasu ce yahuda sun ce tasu ce saboda haka a karkashin majalisar ɗinkin duniya wata kasa ce ta karfi a lokacin britain to tana dai karkashin kulawa ne suka suka sallama wa yahudawa daga baya haka aka yi wa kasar musulmai bayan an kifar da khalifa na karshe abdulhamid al-thani a wajen 1922 ya zama mai ba su wani rifa ba su da wani jagora a duniya duk da a lokacin da gabanin lokacin daular musulunci ta yi rauni halifan shi ma ya rauni amma kuma da haka suna tsoronsa domin idan ya tura wasiƙa zuwa ga musulmai a kowane yanki ne na duniya tana tasiri yana cikin raunin amma yake taimakon musulman indiya lokacin da suke karkashin a britain tana musu mulkin mallaka ya sa musulmai su je su taimake su a kai musu makamai kuma duka an yi to shi ya sa suka ga ta ina za su bi su wargaza wannan shugabancin ya zama musulmai ba su da kai guda haka suka yi daga ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wacce take da yankuna da yawa muka koma ƙasa hamsin da bakwai marasa amfani gaba ɗaya me yasa suka zama marasa amfani ko kuma me yasa kaka ce suna da amfani bayan kusan shekara biyu ana kashe yan uwansu a filistin ba zai yi komai ba to wani amfani za ka ce kasashen musulmai suna da shi ko wani tasiri suke da shi sai an shekara biyu ana kashe makwarcinka ana yi wa matan tafiya dai ana komai amma ba ka yi yin komai ba sai a zo a ce wannan makwarci ne na amfani haka da Allah madaukakin sarki ya dace da to a irin wannan yanayin da muke ciki da da wuya ka samu wata ƙasa ta musulmai da take da wani faɗa a jiki ko take da wani tasiri sai wasu ‘yan kaɗan da ba a rasa ba ga dole musulmi ya san a wani gurbi yake addinin Allah madaukakin sarki yana buƙatar ko kuma idan muna son tsira a wajen Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya kira yin mutumci addinin sa ba dan ba zai iya taimakon sa ba a sai dan mu samu daraja mu samu ɗaukaka mu samu lada mu samu tsira a wajen sa in duk musulman duniya a yanzu domin zarta biliyan biyu za mu ce duk ba za mu yi addinin ba Allah madaukakin sarki zai canza mu ya kawo wanda zai wayanta ta wata istabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kuka juya baya Allah sai canza wasu mutane da ba ku ba sannan ba za su kasance kwatan kwasu ba za su kasance malalata ba za su kasance masu bibita sha'awarsu ba da wasanninsu da sauran ababansu a kan addinin Allah madaukakin sarki a ya yi wani dina amanu man yartadda minkum addinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minina 'izzatin 'ala al-kafirin tujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im in har kuka juya ba kuka yi rinja abin addinin Allah madaukakin sarki shine kowa da baya Allah madaukakin sarki zai zo da wasu mutane da suke kaunar sa yake kaunar su masu ganin tausasawa ne ga mu'mini masu izza da nuna buwaya akan kafirai yau sai muka juya wannan suka kafiri ya shagiya a New York ya sauka a ƙasar Saudiya sai ya je airport a bashi visa kai zaka je aikin hajji da umara ya ake sai ka jira sati biyu kawai bizar watan giya zai sha da zai sauka ya yamu ba shi kai ba kai saka ya haka muka koma ba ita kadai ba su ma mutanen su ba su isa su zo kasar ka su yi irin wannan kafiri ya fi musulmi daraja a wajen ɗan uwansa musulmi haka muka koma amma mai Allah madaukakin sarki ce adillatin alal mu'minina masu tsananin tausasa kankan da kai kan yan wasu mu'minai a'izzatin 'ala al-kafirin masuna izza huwa ya daukaka akan kafirai haka ake zo zafin kan musulmi idan yana da shi ya dora akan kafirai da munafukai da mutanen banza amma mutumin kirki bai kamata ya samu wani abu da gare ka ba sai to sa sai jin kai sai abin kirki Allah madaukakin sarki da tafi to wannan yanayin mummuna muka kasance a ciki kaga bai kamata a ce a cikin musulmai akwai ɗan kallo ba kar mu kamanta musulunci da ƙwallon ƙafa da masu kallonta don idan ka je filin ƙwallon akwai masu bugawa akwai alƙali refri sannan akwai yan kallo yan kallo ba abin da suke da shi sai ihu da tafi da karfafa a karfafa masu masu buga alkali yana alkalantarsa masu wale kuma musu wannan addinin Allah madaukaki sarki suna cewa al'amalu lidini la ma qa'ida fihi lil mutafarrijin babu kujeran mai zaman banza wajen aiki wa addinin Allah madaukaki sarki amma fahimtar mu gaskiya da yake sai ala alai ka ga abin da ake a wannan haka mutane suke fada gaskiya kuna da aiki kuna aiki kai da jin zaka wanda kai a ciki za ka ji daɗi idan aka zo shiga aljanna sai ka zo kanka a jago mara rufi haba ba daidai ba ne sabon annabi sallallahu alaihi ba haka suka rayu ba kamar yadda za mu ji a misalai insha Allah da za a bayar a game da kuma abin da malam zai zo ba haka ake musulunci ba kowa yana da gudunmawar da zai bayar ka kaddara mutum makamu nan gurgu ne waɗannan gaban da za a yi amfani da su na zahiri duk ba shi da su wallahi akwai abin da zai wa addini annabi sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi da yake faɗin alkhairi na musulmi da abin da ya kamata yi idan ya ce musulmi ya yi kaza wani hadisi yana da sai sallallahu alaihi kaza sai ya ce in ya gaza ya ce ka kaza in ya raza ya ce kaza har ya ce ya dafa abinci ya bayar ya ce in ba shi da shi ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam karshe yace me yasa baka so ka barwa dan uwanka wani alkhairi ne duk abin da aka ce ai sai ka je in ya kasa mutum zai iya kasa komai ne to a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani sahabi in ka kasa yin komai a cikin al'ummar musulmai ka kame cutarwarka a zuwa wannan kayi wa musulunci aiki ka taimake wanka musulmi kar ka cutar da kowa kar ka ci nama kowa kar ka zalunci kowa ya ce in kai wannan kayi wa musulunci aiki ka taimaki kar ka kai ba a ce kai talaka ba abin da za ka yi kai ba malami bane mai wazi ba ka da dukiya ba lantana ka ba ba ka da kai ba mai fikira ba ne ba abin da za ka iya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kar ka cutar da mutane wannan ma kayi babban aiki a musulunci ko ka je hanyar su duk abin da zai cutar da mutane a wani hadisi a wata riwaya musulmai ka ɗauke shi nan ma ka sake aiki ka gyara kwalbatin unguwar ka yi wa musulunci aiki domin musulunci kalmar musulunci kalma ce da take da faɗi da ta wuce sallah ta wuce azumi ta wuce zakka ta wuce aikin hajji waɗannan su ne ginshiƙai amma ƙarƙashin su akwai wasu ayyuka me yasa aka ce kai sallah me yasa aka ce ka tafi aikin hajji me yasa aka ce ka yi azumi me yasa aka ce ka tabbatar da tauhidi a cikin zuciya me yasa aka ce a bada zakka domin a samu tsarkin zuciya dan zuciya ta tsarkaka za ta bada haƙƙin Allah na tauhidi da girmamawa da kadaitawa da bauta sannan za ta bada haƙƙi na mutane na kiyaye haƙoƙi da barin cutar da su shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan haƙoƙin guda biyu a cikin hadisi da ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi' sayyi'atan ahsanaha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan duba aka ce ka ji tsoron Allah ka mu'amalanci mutane da kyakkyawan dabi'a suka ce ba za a shiga aljanna ba sai da biyun nan duk sallar mutum duk bautarsa idan ya tafi lahira da haƙoƙin mutane to ba da matsala duk yadda mutum ya kai da kyautatawa kiyaye alkawari taimakon mutane jin kai wane ne amma ba ruwan shi da haƙoƙin Allah madaukakin sarki ya yi hannun riga da manzon Allah wannan ba zai tsira ba sai mutum ya bada hakokin nan duka biyu me yasa ake tambayar mu daga lokaci zuwa lokaci za mu ji mai wa'azi kuma malamai ko masu huduba suna cewa me ka gabatarwa addinin Allah wani malami ya ce Muhammad Muhammad Hassan yake cewa wannan tambayar kamar zaburarwa ce ba da kuma tunatarwa da wani abu na motsawa da ake yi wa musulmi a kan in faɗa yi bai sannan idan yana yi ya ƙara idan ba shi da wani tsari da yi wa addinin Allah maɗaukacin sarki a game dukkan mu babu wanda ba ya tsara rayuwarsa ina so yi kaza yanzu ina kaza gobe zan yi kaza insha Allah Allah ya ja kwana na nan zuwa shekaru 30 40 17 zan yi kaza to ba haka ake so mu yi wa addinin Allah a wani ɓangare na taimako da ake kawo mana nan kasa a gina masallaci a gina makaranta a yi mana layya wala a jikar wani lokaci ba masu kuɗi ba ne suke masu dukiyar ne ba mutane ne iri na irin ka akwai wasu larabawan da mutum ko tarzi yake yi da yamma kafin ya je gida wallahi akwai wanda kafin ya cire shemanansa sai ya bi ta wata jami'a khairiyya ƙungiya ta waɗanda ke aikin alkhairi ko taimakon marayu ko gina masallaci da gyara su ko taimakon zawarawa ko taimakon musulmai a wasu wajaje da suke da sauransu da irin waɗannan ayyukan na bin kai sai ya bi ta nan ya je ya ba da wani abu na taimakon sa a rubuta mai da sigi sa'an nan ya wuce gida irin wannan dukiyar ake tarawa wani lokaci a zuwa yi wa masallaci akwai lokacin da mutum ɗaya ne zai fi kare ba lokaci mutum biyu lokaci mutum uku akwai masallaci a cikin makabarta wani malamin jami'a ce ta musulunci da yi rikaya a cikin kudinsa da ya karɓa ya zo yi wannan masallaci masallacin malam sami to a can kenan nan malamin jami'a yana ta rikaya ne da aka ba shi ya ciro a cikin dukiyar ya zo yake yi kuma bai daina yin hidima ba a wannan wajen to kaga waɗanda suka fahimci addini kenan ba mu sai ka samu mutum da fili ɗari ya sake ya bar duniya ko ɗaya bai baya ya ce ya yi aikin Allah ba ko a siyar a yi aikin Allah a lahira sai ka ga irin wannan a duniya yana cikin mawadata a lahira kuma yana cikin talakawa talaucin lahira shine talaucin aiki wannan asara ce annabi sallallahu alaihi wasallam wataran yace wa sahabbai ayyaku malu waridihi ahabbu ilayhi min mali waye daga cikin ku ya kusa dukiyar magajinsa sama da dukiyar sa sahabbai suka ce suka yi mamaki ya rasulullahi ma minna ahadu illa wa maluhu ahabbu ilayhi min mali waridihi ai ba mu ɗaya daga cikin mu ba ta yi son dukiyarsa sama da dukiyar magaji yace fa malu kama qaddamta wa malu walidi kama akhadta to dukiyar ka ita ce abin da ka gabata abin da ka bayar masallacin nan da ka gina taimakon da kai makarantar da kai gwargwadon waɗanda ka ɗauki nauyinsu taimakon addini da kai da sauransu wannan ita ce taka rigar da kasa ka sa ka ɗana ta mutu takalmin da ka siya ya ƙare ya mutu motar da ka siya watakila da ita ma za a kai ka a can gidanen wannan makafarta da sauransu gidan da ka ya ka dana ba wanda zai baka lada a kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukiyar ka ita ce wacce ka gabata dukiyar magajin ka ita ce wacce ka jinkirta wannan kudin da yake account na magaji ne waɗannan gidajen da ka siya da baka zama a ciki duk na magada ne waɗannan motocin shi ya su da sauran gabar duk kayan magada ne ba hala ba musulunci ka bar wa magaji dukiya amma ka tabbatar dukiya ce ta halal domin za a tambaye ka kai shi kuma in bai san ta ina ka samu ba nan babu wata dukiya ayyananniya da take ta haram da suka sani za su raba gado su ci kuma su sun ci kai kuma Allah madaukakin sarki ya san ta ina mutum ya tara za a yi mai ya sa biyar Allah madaukakin sarki shi ne to ana tambayar mu ne daga lokaci zuwa lokaci me ka gabatarwa addinin Allah saboda me wannan tambayar da kasance tana me tana kararrawa a cikin kunnuwanmu a cikin zukatanmu domin yi wa addinin Allah maɗaukakin sarki aiki wajibi ne ba zaɓi ba a ba dole ne ka zama malami mai karantarwa ba amma dole ne ka yi wa addinin Allah aiki domin yi wa addinin Allah aiki ba dole sai ka zauna ka karantar ba ba dukkan sabai bane suka zauna suka karanta ba dukkan sabai bane suka zauna suka karanta da wanda sun so yin hakan amma babu lokaci to addinin Allah madaukakin sarki yana da fadin da ya wuce a zo a zauna a yi karatu kawai yana da fadin da ya wuce iya sallah kawai za a kira sallah a zo a yi maka koma a ci gaba da sha'anoni na rayuwa sha'an da babu ma addinin babu addini a ciki wani malami mai wa'azi yake cewa zarga mutum musulmi amma shagonsa ba musulmi bane musulmi ofishinsa ba musulmi ba musulmi gidansa ba musulmi ba to ba musulunci yake a ciki ba in ka je siyan kaya a wajen shi ko ba ma guje iyakaci wannan bai fahimci musulunci ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kire wancan kuma a ci hanci kafin a je sallar azhar a dawo a ci gaba da cin hanci tsakanin azhar da la'asar a je a yi sallar la'asar a dawo a ci gaba da cin hanci haka za a tsare rayuwa wai kuma musulunci yake wai musulmi ne shi tabbas musuluncinsa wannan aikin bai kore musuluncinsa ba amma musuluncin ba bai cika ba kuma ba irin wannan musuluncin ba wannan shine hakikalin musuluncin da aka mu labari don wannan musuluncin yana tsarkake musulmi baya barin shi yi irin waɗannan ayyukan Allah madaukakin sarki da ta ana tunatar da mu ko ana tambayar mu ne ka gabatarwa addinin Allah madaukakin sarki yannana makhluquna lil ibadati domin mu an halice mu ne domin bautar Allah madaukakin sai ba halice mu ne don mu zo mu yi kasuwanci ko don mu zo mu yi aikin gwamnati ko don mu zo mu yi kaza duk waɗannan ababen halal ne an halitta mu da su amma ba dan su aka halice mu kuma wannan gaskiya ce ba kowa ya sani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah ya ce ban halice aljanu da mutane ba sai dan su bauta samu subhanahu wa ta'ala shi ya halice mu ya san zuciyar mu ya san abin da yake kai komo a ciki ya san babu abin da yake shagaltar da dan adam yake sa shi tunani kamar arziki subhanahu wa ta'ala ya sani da aka yi magana akan ibada sai ya dawo ya ce ma uridu minhum rizq ba na fatan samun wani arziki daga gare su daga gare su a tara wa Allah madaukakin sarki dukiya saboda shi ya halice mu gode mai a'a dukiyar da za mu tara shi ya babu daga cikin tabbocin arziki na Allah maɗaukakin sai duk wani da kaga wani abu a hannunsa Allah subhanahu wataala shi ya gutsura mai shi ya bashi in ya ce maka nashi ne ka kirga shekaru za ka ga ya tafiya bar wannan dukiyar to ya dauka wannan nashi in bai dauka ba ƴan uwansa su binne shi tare da dukiyar in san isa ya shigo duniya ko tufafi ba shi da shi haka zai fita tsirara kawai wannan kafanin saboda musulmi mai daraja ne larura ce kawai ta kiyaye laura aka rube shi da wannan shi ma kwana nawa zai yi kafanin a cikin kabarin tsutsa sun gama da shi da kasa zai koma ne yadda ya shigo kama ba da na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin saboda haka idan mu fahimci wannan babu abin da zai fi muhimmantarwa a cikin duniyar nan addini na Allah madaukakin sarki kuma duk lokacin da aka kiraye mu zuwa ga addini ba fa ce mana aka yi musu duniyar ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun aiwatar da addini sun bi shi sau da kafa sun aiwatar da shi gwargwadon iyawarsu sannan sun yi nema 'yan kasuwa daga cikinsu sama da yadda wasu 'yan kasuwa mu masu ke yanzu malamai masana tattalin arziki na musulunci da suka nazarci dukiya irin ta Uthman irin ta Abdurrahman ibn Auf irin ta Talha ibn Ubaydillah sai suka yi ta mamaki malam ta ya suka tara wannan dukiyar mai tarin yawa a cikin waɗannan kasuwanni tsakanin kasuwar Madina da wasu kasuwanni da Sham da Iran suka ce wannan kasuwar ba ta yi girman da mutum zai iya tara irin wannan dukiyar na ga wani da ya zauna da ɗan lissafe dukiya ta Usman ya maida ta dala daga dinari zuwa dala ya ce Usman radiyallahu anhu ya bar ko ya samu abin da ya kai dala miliyan 900 dala miliyan 900 dala miliyan 1 ko biliyan 1 ne da rabi so 900 ba bayan Allah trillion nawa sadakar Usman kawai sadaka da Usman yayi a rayuwarsa suka ce ya kai da nira mu ya kai trillion ɗaya da motsi subhanallah to in bai nemi dukiyar ba zai sadaka to shi yasa idan aka ce mu bauta wa Allah madaukakin sarki ko mu yi kishin addini ba ana nufin mu sake duk abin da muke yi bane ka bar aikin gwamnatin da kake ka dawo masallaci a'a wannan fahimtar ma ba fahimtar gurgur fahimta ce addini ga Uthman dai an ba mu labari amman huwa qanitun ana al-layli sajidan duk wutar da zaka yi duniya ba kai kai kuma shi a duk dare yana wutiri da alqur'ani a raka da yake karanta alqur'ani yake duk daren duniya sai ya sauke alqur'ani malaman tafsiri duka je karanta za su ce maka wannan Uthman amma abin da zai baka mamaki domin su sun fahimci menene musulunci wannan Uthman kuma shine ya tara wancan dukiyar a'a sai ka ce to yaushe ya samu lokaci sun san ya za su karkasa lokutansu akwai lokacin kasuwa akwai lokacin ibada akwai lokacin mata akwai lokacin yaya akwai lokacin wa'azi akwai lokacin karatu lokacin karantarwa lokacin kaza to haka ake so mutum yayi mu dubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu domin yanzu wato kana ta wasu mutane sun ce maka wallahi ba lokaci wani fa ba komai ko ba shi bane mai unguwa a cin wasu ba wani matsayi a tattare da shi amma sai ka ji kowa ka taba shi wai ba shi da lokaci ba ka da lokaci kamar yanzu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka ɗawainiya domin duk wani mutum da yake cikin garin madina rayuwarsa ta ɗamfaru da annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman fatawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zai in ya rasa abinci wajen annabi zai in aka yi bako za a ce ina annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi rikici wajen annabi za zo shine alkali shine limami shine jagora na siyasa shine jagora na addini haba wala kai fa guda ɗaya ne a cikin limamin gurku kawai malami a cikin gari ko alƙali ne kai amma ana taɓa mutum kowa aka taɓa shi a cikin wai sai kima bashi da lokaci a ba ka tsara lokacin ka ba dai malam ba ka tsara lokacin ka ba ne kana da lokaci lokacin da aka zo aka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabinka abu darda annabi ya je gidan abu darda sai samu baya amma sai ya ga ummu darda a cikin wani yanayi wato ba ta gyara kanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya na ganta haka a wannan mu'azu ne mu'azu eh salman farisi salman farisi tace ya laganta haka tace dan uwanka abu darda ba shi da bukata zuwa ga duniyar ma gabaki dai ba tace ma ba shi da bukatar mata duniyar ma gabaki dai shi ba abin da ya hada shi da ita tace to adam me zami a a da suka dawo sai sai kokarin fahimtar da shi ya gagara dole sai da magana ta biyo da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka dawo aka kawo abinci da gida ya kawo abinci sai ya koma jeri ya ce mutum ne ya ce a kai dai me yasa ba za ka ci ba ya ce na tashi da azumi ya ce sai ka ci yan uwantaka ce ta musulunci dole ya haƙura ya karya azumin ya ci da azumi ne ya nazila haka suka yi ta yi kace suka kwana ya je zai tashi da dare ya ce mai kwanta baka huta ba shi ranar sai ya ga wannan bakon da ya matsa mai ya takura mai ya tashi da azumi aka ce karya ya zo ya yunkura da dare zai tashi ya yi sallar dare aka ce mai kwanta aka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce mai inna li rabbika alayka haqqan ka sani ubangijin ka yana da haƙi akan ka ka ware mai lokaci kuma lokacin da ya kamata ka ware ka shiga masallaci ko a cikin gidanka mutanen gidanka masu son wannan lokacin na Allah ne yace wali zawjika alayka haqqan matarka tana da haƙƙi akan ka baƙonka yana da haƙƙi akan ka ubangijin ka da sauransu yace fa a'ti kullu bi haqqin haqqahu duk ma abocin haƙƙi ka bashi haƙƙin sa kuma duk wannan dawaniya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam jagora na siyasa jagora na addini alƙali komai kan shi ake zuwa amma lamarin kai sarki farahu ta fan sab wa ila rabbika farah don ka kare shagulgulan yin aikin addini da shagulgulan iyalanka da na al'umma da na duniya on sab ka zo ka kamu don bautar ubangijinka kuma haka ake yi duk bayan wannan ɗawainiyar an rawaito ya yi sallah raka ɗaya da izu goma karanta bakara sallah ya karanta nisa'i idan wani karanta ali imran haka a raka ɗaya an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar dare da asabu tiwal surori bakwai daga bakaran ka kirga surori bakwai da suka fi waɗanne tsayi a cikin Qur'ani zuwa 20 kenan an rawaito yayi wannan amma mu kana taba ɗaya daga cikin mutum mutum sai ma wallahi ba shi da lokaci wallahi tallahi ko gwamna ne kai ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ba domin in gwamna ne kai kana da kwamishinoni kana da ciyamomi kana da directors a cikin ma'aikatu bayan nan akwai matsayi da za a bayar da ba su da alaka da waɗancan da sauransu kana da mataimaka kayan majalisu ga wani amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk ba shi da waɗannan a cikin garin Madina lokacin al'ummar kafin ta yawa to amma al'ummar gari da yayin unguwa dai ma kawai tana da yawa ballan tana gari da amma yake da lokacin ubangijinsa yake da lokacin karantarwa sallallahu alaihi wasallam yake da lokaci na kasuwa domin ya shiga kasuwa ya saya ya sayar sannan ya bada dukiya an yi musharaka ya yi musharaka tare da wani wani ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ibn abi sa'id yace marhaban bi akhi wa sharifi madalla maraba da zuwan dan uwana da kuma abokin hulɗa ta ta kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar a duya ka mai riba sallallahu alaihi wasallam har yana da cikin abinda kafiran quraisha suka goranta mai suka ce me yasa yake shiga kasuwa to duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan lokacin bautar Allah ka samu lokacin karatun alqur'ani ka sai sai mutum ka ji abun kunya ma sai mu dinga faɗa wallahi tun da ramadan ya fita ko suna faɗa kamar alfahari kuma gane yana da hadda shekarar ta kusan biyu bai sauke alkur'ani daga farko zuwa ƙarshe ba magabata ba za su faɗi wannan ba kuma suna jin kunya amma mu sai ka ji mutum ya faɗi wannan daga ramadan zuwa ramadan wani ba zai karanta ba zai ce ma wai ba shi da lokaci amma yana da lokacin bacci bayan asuba zuwa takwas bacci mutum zai je ko zuwa karfe bakwai bayan nan kaza haka za a yi mutum in kai mai magana addini sai ce maka ba shi da lokaci zan ba mu misalai a gurguje domin lokaci ya riga ya tafi annabi sallallahu alaihi wa sallam shine babban misali da za a bayar wajen yi wa addini na Allah madaukakin sarki aiki ila da amince tabbata a gare shi malamai suka ce tun lokacin da aka saukan mai da fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir aka ce annabi inda aka ce mai tashi daga makwancinka suka ce bai sake sanin hutu ba baccin ba a yi shi yadda ake so ba ba a huta yadda ake so ba domin Allah ya tada shi daga makwancinsa aikin addini aka yi tsawon shekaru 23 tun lokacin da ya cika arba'in har zuwa 63 a tsaye ake daga karantarwa sai jihadi sallallahu alaihi wasallam zuwa sulhu sai alƙalanci sai wa'azi sai ka- haka aka tsarar da rayuwar da baki ɗaya ba a huta mu za a huta mu sai aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam har hutun iyalansa ya ka daukar ina da amsa tabbata gare shi domin wajen yi wa addinin Allah madaukakin sarki hidima dan sallallahu ya bada dukiyarsa ya kai sanya shi a kirga shi daga cikin mawadata da duniya a tarihi ga baki daya amma sallallahu alaihi wasallam an mai ta yin wannan yace baya bal azuhu yawman wa asba'u yawma an yi mai ta yi akan ko za ka zama to annabi amma sarki ko ka san annabi yana kasa da manzo ce ka zama to annabi a haɗa ma da sarauta ko kuma a barka a matsayi na manzo ya ce a bashi a nan aka mai tayi lokacin da kafaran kurai kawa suka ce ba za su musulunta ba sai an ɗauke duwatsun da suke kewaye da garin maka an shimfiɗa musu kasar noma sai an yi kaza an yi kaza suka yi ta lissafin ababe na duniya dinare azurfa da kaza a yi ta jefo mai su abu yuka ilaihi kanzu au fatunu lahu jannatu ya'kulu minha a sanya mai wata gona lambu dausayi da zai dinga shiga yana ɗaukan abin da zai ci da kayan marmari da wani a dinga mai ruwan zina daga musamman a rawaito cewar Allah madaukakin sarki ya yi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wahayi cewar in kana so za mu bai wa kafarin Qurayshawa duk abin da suka roka za mu je maka zinara daga sama da azurfa za a tafiyar da duwatsu daga kewayen garin makka sun fasa musu kasar noma amma ba su sani in ba su yi imani ba za a hallakar da su kamar yadda aka hallakar da waɗanda suka gabace su domin duk al'ummar da ta roƙi mu'ajiza idan ta zo mata ta karyata Allah baya bari amma ƙarshen al'ummar da aka halakar aka ce shine fir'auna da jama'a bayan fir'auna ba ta ce hallakarwa ta gaba gari ba malaman tafsiri sun ambaci wannan bayan firawuna ba a yi hallakarwa ta gama gari ba sai dai ɗaiɗaiku haka wannan ya yi siya labarin cikin sarki ya kama shi amma gari guda masarauta guda ƙasa guda al'umma guda aka ce bayan firawuna ba a sake yi ba kuma alim salatulim ya roƙi allah ya kare al'ummarsa daga wannan allah ya karba amma sai dai su fita tsakanin su allah maɗaukakin sarki allah ya ce wannan ne ba ku baka ba sai za za a ga musulmi kullum galibi suna cikin fitina musamman su ba a aiwatar da shari'a ta nan domin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sha'anin addini ya dame shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kyautar da ba a taɓa ganin irin ta ba a tarihi a zama ɗaya a majalisi guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba kyautar a ganima ta hunai ko suna kiran ta fai rakuma dubu ashirin da hudu tumakai da awakai guda dubu arba'in da tsabar dukiya ta zinare da azurfa ta dubbai mun dinare dubu babbar magana irin da ake nakalin salati kwatan kwata ne ba kwatan dinare dubu dari da wannan kwatan dinare waya ga dinare ya yi kasa da dubu dari hudu na kudin mu a yanzu dubu dari hudu shine dinare guda wace maka dinari dubu dubu dari hudu ko dubu daya zama guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabar da wannan dukiyar domin suka ce akwai mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san suna da tsananin san dukiya in ya ba su dukiyar za su musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su domin ya san musulunci shi yana da wani abu za a iya janyo mutum da kwaɗayi amma in ya zo ya shiga ciki kuma sai ka ga ya samu addini da gaske kuma haka aka yi bai da gaskiyar su safuwa bin umayya yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba sai duk duniya babu wanda na sana kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda na kijinin sa kamar manzo sallallahu alaihi wasallam gaban ya musulmi yace amma bai gushe ba yana bani yana ƙara mun sai da nawaye gari ba wanda na bi kauna kamar annabi shine ɗaya daga cikin malamai da yake fashin baki akan wannan yake cewa akwai mutanen da ba a janyo su ta kwakwalansu da tunaninsu da zukatansu sai ta aljihunsu to in ka san irin wannan akwai kabila a Najeriya ba zan ambaci sunanta ba wallahi inda an ba ta kuɗi a bayan da sun shiga musulunci gaba ɗaya su saboda tsananin sauƙi amma duk ba mu yi amfani da irin waɗannan irin waɗannan damun mutum ba da salon da awa irin nan sallah duk wanda kaga yana da kuɗi sai ku bashi kuɗin da musulunta in kuka karantar da shi shikenan in kuka karantar da shi musulunci zai dawo ya sake kyautata niyyarsa amma kwaɗayin zai shi ya janyo shi an yi wannan zamanin annabi kira da musulunci amma kowa ka ce wa'azi za ka kowa littafi za ka buɗe karanta mai akwai wanda ba zai rubuta sai abubakar radiyallahu anhu Imam Suyuti cikin tarihin khulafa yace Abubakar ya musulunta a ranar da ya musulunta yana da annin yana da jari da ya kai dinari suka ce ko dirham dubu arba'in miliyoyin kuɗi naira da yake juyawa kasuwanci yana sai da yadi tubar ya ce amma ranar da ya rasu ba a zo an samu naira ɗaya ba duk ya ciyar da su domin Allah maɗaukaki lokacin da ya rasu daga bawa sai katifar da yake kwana sai rigar da take jikin sa sai dabbar da yake hawa kamar official ka a yanzu su ma ya ce wa Aisha radiyallahu anhu in ya fika a dauka mai da su baitul mal domin shugaban da zai zo bayan sa ya ci gaba da amfani da su kuma wannan Abu Bakar din radiyallahu anhu shine mutumin da galibin al'ashar bashar na bijanna su Abdurrahman ibn Auf Talha ibn Ubaidillah galibin su a hannunsa suka musulunta suka ce yana musulunta ya ci gaba da da'awa wani malami yake cewa Muhammad Hassan yake cewa to a lokacin hadisai nawa ya ji daga bacci Annabi sallallahu alaihi wasallam domin a kwanakin da ya musulunta kamar Talha suna cewa bayan Abu Bakar da ko kwana uku ne ya zo ya musulunta to a cikin wannan kwana uku Abu Bakar karatu aya nawa ya haddace hadisai nawa ya haddace mu ɗayan mu yau sai ka nuna maka dan musulmi ya haddace al-kutub ya haddace kutubu sittah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Hada hadda muwaffa Malik, hadda kowane. Haka muke littattafan fiqh wani kana karanta yana maja. Amma aikin da muka yi wa addinin Allah mu cikin sarki kaga ba kai aikin irin wannan sabon musulmin tabbatar ba ba dai kuka. Kamar su haka suke. Kuma ba iya Abu Bakr ba radiyallahu anhu sahabi ne zai zo ya musulunta daga mutanen kawai. La ilaha illallah kawai zai ji sai dan abin da ya ji na hadisai da ayoyi. da karantar wani annabi a wannan majalisin amma in ya tafi sai musuluntar da garin gaba daya an sha yin haka to kaga so haka suka yi sai abubakar bai bushe ba yana ta yi wa addinin sa aiki sai da Allah ya saukar da kuma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bi tira aw bi rabbih al-a'la sai wani sauka da ba domin kafirai suka ce ai yayanta su bilal ne yana aikin kirki yayi wa wansa yayi wa wansa saboda wani alheri da suka mai yake sakamako Allah ya ce a'a illa bitiha wani ga rabbi al'ala ne mun yadda ubangijin sa kawai yake Allah ya ce kuma da sannu zai gamsu da sakamakon da zamu gamsu ba an bata sakamakon ba kuma aka ce zai gamsu sai malamai suke misali kamar mutum ne da aka san shi da kyauta kamar waɗanda ake misali baya kyautar kasa da miliyan hamsin ya ce maka gobe ka gobe me za ka kaddara sama da miliyan hamsin domin haka yake ba kowa to wannan karamin misali ke to Allah subhanahu wata'ala ya ce zai bayar kuma za a gamsu to me kake tsammani haka ya faɗa dangane da sakamakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani sauka yu'tika rabbuka fatarda sannan ubangijin ka zai baka kuma za ka gamsu to sai ka hararo taskokin arziki na Allah madaukakin sarki a nan ne za ka iya kusanto da ne za a ba duk da hankalinka bai sai ka Umar radiyallahu anhu ba abin da ya rage da yi wa addinin Allah maɗaukakin sarki ba cikin damar da yake da ita kuma babban darasi da za mu ɗauka daga rayuwarsu yau duniya ta ƙare ta su kenan su ma sun ƙare inda ba su yi aikin ba da sun yi hasarar wannan lokacin kamar yadda sun rayu da wasu kafirai suka yi ta kafircin su haka suka mutu akan kafircin ana tsine waɗancan waɗancan ana neman musu yadda ta Allah maɗaukakin sarki ko ƙarin yadda daga Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta barin dama da Allah madaukakin sarki musu kwace sai sun juyar da ita sun yi wa addinin Allah aiki hatta wasu halaye da Allah madaukakin sarki yake yi wa mutane wanda a zahirin su sai kaga kamar dabi'u ne waɗanda suke munana amma sai sun juya kuma Allah ya raba mutane dabi'u da halaye kamar yadda ya raba musu addini wannan ba shi hakuri wannan juriya wannan kyauta wannan kaza Umar radiyallahu anhu Allah ya gina shi akan fushi yana da fushi kuma shekul islam ko wanda ga cikin malamai imam zahabi yake magana kan tarjamar shekul islam yake cewa ba dan fushin da yake da shi ba saurin hawa yace da an yi da sai an kirga magana a matsayin ijma'i amma yana da saurin hawa wannan halittar to sai yake cewa ai cikin mutane na kwarai ma Allah madaukakin sarki ya halice su ya jarabe su da irin wannan tabi'a ya ce annabi Musa ga shi nan babu labari alqur'ani da yanzu ya samu bani Isra'ila sun yi kaso bara bai san lokacin da ya jefar da allina da aka rubuta a taura bai san lokacin da ya yi a sauransu to haka Umar radiyallahu anhu amma da ke sahabbai ne masu dabara har wannan fushin sai da Umar ya maida shi hanyar samun lada sai ya koma yana saukar da shi akan kafirai da munafikai har sai dan tsoron Umar yake ma salaka fajjan illa wa salaka shaytanu ghayra in ya biyo layi idan shedan ya hango shi daga nesa sai ya canza ya fito wani layi da babba ta haduwa kwata kwata wa ashadduhum fi dinin Allah Umar wanda fi tsanani wajen ganin an bi addinin Allah sau da kafa ba yi wasa da shi ba shine Umar to nawa zaka je wani ya zo ya kaso fara ko ya munafurci ko ya abin da bai dace ba Umar sai sai ya Rasulullahi ka bari in tara wayar wannan munafikin annabi ya sani ba haka za a yi hadisan suna da yawa Uthman Rubba na ambata mana wani bangare sadakar dai aka juya da naira ya fi naira tiriliyan guda zuwa sadaka ce ta Uthman radiyallahu anhu akwai rijiyarsa da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu a nuna mana an karba har yau rijiyar Usman tana bada ruwa tana hannun ma'aikatar harkokin gona ta Saudiya eh rijiyar har yau tana goma tana shayarwa haka su Ali radiyallahu anhu gefe na ilimi gefe na shugabanci gefe na alƙalanci Ibn Walid wajen garuruwa irin su Abu Ubaida buɗe sha'an irin su Amr ibn al-Awad dabara da fikira da Allah madaukakin sarki ya ba su irin su Zaid ibn Thabit Allah madaukakin sarki ya mai baiwa ta rike karatu zan cike da wannan aka ce yana da shekara tara aka kawo shugaban Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya Rasulullahi ga wani gulam dan saurayi daga cikin al-ansar ma'ahu mimma unzila unzila alayka bi'u ayat tare da shi akwai wasu surori da bautuwa wasu surori daga cikin abin da aka saukar maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mu ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ji dadi ya buge yace ba na aminta da yahudu akan rubutu da suke mu yace izhab fa ta'allam li kitaba yahud au kama qala sallallahu alaihi wasallam je ka koyo mana rubutu da yare na yahudawa kamar yau a tura ka je ka koyo turanci a amurka don malamai suna cewa Imam Al-Ghazali ya ambaci wannan yace haramun ne musulmai su zauna akwai abin da suke da bukata na ilimi ko wata sana'a ko wani abu na duniya ya zama ba su da wani musulmi da ya iya wannan abin ya kwaje gwanin ce akan kaga wannan abin yana da tushe a cikin addinin yana da tushe a cikin sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ku zauna a cikin garin ku ba ku da manya manyan likitoci sai waɗanda ba musulmai ba duk kun saba Allah madaukakin sarki ku da shugabanninku da sarakunanku da malamu duk kun saba Allah ba za ku yi yin karatun bane kamar yadda yi ko dukiyar ci ba ku da ita ko makarantun ne ba ku to wani irin sake ne zai kai ku ga har a samu ba ku da wannan zo a samu injiniyoyi ba ku da su sai waɗanda ba ku ba zo a samu masu kaza ba ku da shi sai waɗanda ba ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zaidu je ka koyo mana yaren hebrew zaidu ya je aka ce a kwana goma sha biyar ya je ya koyo yaren wa haziqahu ya kware a kansa domin zuciyar da ta kiyaye alqur'ani ne zai ka gare ta yana da shekara tara ya yi wannan wasu kan ambaci goma sha biyu Allah mai rukutun sarki da ta sanyu na tsawaita zan da na faɗa daidai Allah mai rukutun sarki ta ramu killada kira ne dai zuwa gare mu kan duk baiwar da Allah mai rukutun sarki yi wa kowane ɗaya daga cikin mu ya juyar da ita yi wa addinin Allah mai rukutun sarki aiki sabai sun nemi duniya amma sun juyar da ita wajen neman lahira mu kuma muna neman ta ne don mu tara mu ji daɗi mu bar gado a dinga alfahari a su idan suka tara sai su juyar da ita su nemi aljanna haka duk baiwa da Allah madaukakin sarki ya musu juyar da ita suke yi su bi Allah subhanahu wataala da ita idan da hadisi Allah tara mu illa da wannan kuskure Allah madaukakin sarki ya zaka ta mu ta bishe sai ko Allah mu kana cikin sarki subhanallahi wa bihamdihi shallu ala rasulillah
Malam malam Allah ya kasa ya kuma a kuma rusarwa da gudanarwa da jan hankali game da wannan mawuyi da aka bari wato bai ka gabatar da ake wannan lantar da ba mai gabatar ba mu haka da dai na duba yana cewa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ƙara kawai da lokaci saboda duk abin da ya kamata ba ya yi bayani ba a kan shi ya ba ta da wani kuma aiki da aka kuma saurara wannan lakta ta kare ta tafi cewa kowane musulmi akwai yin koyarwa da ba kan a matsayin sa na musulmi ka ɗauki kanka cewa ba a kan masu da ko ba ka da addinin Allah ba na ba ne kawai addinin Allah ba na makaranta ko hali ko masu wani da kawai kowa a mutum wanda ne ba idan madauki wannan kokowa a matsayin misali wanda kuke zauna wani masallaci Allah abin wannan kokowa da wannan masara ya ce hali idan mun duba za mu ga gudunmawa ne ta ɓangarori daban-daban da samar da wannan ci abu na farko dukiya ta yi duk wanda ya kalli wannan waje ya san an ba da gudunmawa da wanda su wasu wannan dukiya ya mata Allah ya ba su sun yi amfani da ita sun kashe dukiya domin gina wa Allah masallaci Allah ta da za a yi sallama ya ce ربنا إلا مسجدا ولا نعبد من duk wanda ya gina ma Allah masalla to sakamakon da shi ne Allah zai gina ma shi a hajjar. Kaga ta wannan bangare amma da bangare na biyu ko na abin sha'awa bayan gina masallacin ana kokarin gina masallata ta hanyar fara idan mun zo wa bangaren nan da wannan gefen na wata ya karama da ruwa a tsara ta fari akwai ƙur'anai akwai akabari akwai hadisi akwai da taba da yau in mun zo bangaren yamma da allura kuma annan ma na nama wanda ko a jami'a da ke ake amfani ga wani zama ga allo ga ya taba da taba ba su tsaya nan ba an kafa kwamiti ne kula da gudanar da masallaci kuma ƙarƙashin kwamitin ake karantarwa an fara karantarwa kuma ga shi kwamitin shi ya kafa wannan ya shirya wannan muhadara da masu al'adar da al'umma da ke to ka za a nan za mu gane shi kowa ka ji da gudunmawa da zai baya da haka nake jan hankalin al'umma ta wani kowa kuma ku zo ku ba da gudunmawa da domin babu yadda za a yi masallaci ya yi ba ya ba ya zo ba ba ya bukata ko wanda ya zarto a yi kasa ba ta da wasu fasayoyin da a yi kasa ba ya sani a yi da komai ana sama ana koyon karatu na ke karatu a koyi karatu ƙwarari a yi ka karanta ƙwarari domin a nan ne albarka Allah yake kuma ba da ya karanta wani hadisi da ba da sallallahu alaihi wasallam ya ce والسماء قول في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله يقول لا تؤمنوا الا لنا وتقول عليه الله تعالى وحياتي في كتاب الله بنا كانت كتاب الله وأتيه الوكالة والأقاليس وحق تقول الملائكة وتقول يكون في وبشروا ورهبا وسرعوا على أمين وقد أمر الله في وسعها وفي أنها أحسنتم a wajen waɗanda ke wani suke da kuma ba shi abin buƙatar al'umma ta wannan unguwa ku ba da gudunmawar su wajen ɗaukaka addinin Allah ta hanyar karatu karanta Qur'ani halartar darussa da assasa ke karanta a wannan masallaci. Kwamitin wannan masallaci suna da manufa mai faɗi ga wannan al'umma. Da ba a kai kula da yin asusuwa za a karantarwa. kita berkira menurut Allah kepada surah Islamic Center. Mana dia tak diikuti. Dan kepada itu dibawa. Pada ini banyak sih hukum muslim atau waktu bayi anda dikira menandai wajib sulit lah sekali menandai. Kerja ada yang terlalu benar. Di kepala si bayi anda dikira menandai wannan kerja Akhirnya kita wani-wani dikira menandai ini awalnya kayak haka a turo kudi za mu wani irin kudu ba za mu baya bai kamata a zo masallaci a same ka da yanzu za mu tsaya ba wannan ba hanya ce ta bada hukuma an san wata ba baiwa baka in ba a ce sauda ba ta ce baiwa baka ta kasance tana tsara masallaci wa rana ta rayu ya ga kwanci wa rana shi ta su bai tambaya ai ta rasu sai muka ji da mutum sanar da kai ta rasu da daddare an yi an binne ta ba iya ban rana ba ba za ta ce ke me yasa ba ku sanar da ni ba ba Allah ku tsakkaru amra'a sai ka ji su suna ganin lamarin ta ba wani abu ne mai girma na albarkaci ba shi kuma za ta yana kula da irin gudunmawar da ke bayar an yake dulluni ila kabariha ku nuna mun kabarinta ba za a ji kare kabarin da ke yi mata a cikin hadisi nuna cewa ba ma ita ba dukkanin al'umma da ke wannan makabarta sai da Allah ya haskaka kabarin ne da miji ba ba da gudunmawa a cikin Allah sai ya share masalla da tsabtace wadata kula da wanda ya kamata kowanne wanda ya dace wanda irin gudunmawa za su bayar neman ilimi karantarwa ciyar da dukiya don ta cewa ɗakin Allah yin abin da al'umma za ta amfana da yin ranar zuwa a kan kai har ta ta sai ta zuwa a ce masallaci an gina ana buƙatar da ke na kawo da ke da za a yi kake bayan ka a wura idan kuka kai ka ke biya muka yi da Allah in sha Allah ne Allah ta'ala sai ya yi kan yi masu da biyan aikin kawo ciyar da kai ba a yi da shi la ta haƙiran da milan ma'aruf sai an ولو أن تلقى أخاك بوجه سليم تنتهي بالتوحيد كوني كرسولك ولا أدعوك بوك لتكفيرك تعالى التي قرأتها وشمال على الغالب أن أتاك وثلاثين لهم أدواتهم ثم تقمت من مثلاني فتشجابوا يسر فضل مالي وتنكتني ثم مثل القرآن يبدأ أبو بكر في الحاج da kuma ra'ayinsa wanda ya shafi wanda rayu da sauran ɗansa da ke wani kowa Allah ya zama kowa da kuma ya ce ba za ku kushe wani addu'a ga bayan Allah da ta asa ga wani masallaci iyalai ne a dukkanin su gaba da wani wani da bawa suka gina wannan tashin Allah da zuwa su abokan Allah da zuwa shi da Allah ya ɗaukaka kuma suka sanya sunan wannan masallaci sunan mahaifin su kuma ɗan bawa Allah wanda shi ba duka wanda ya rayu wannan gari ya fi da gudu wanda baya shi ne ba a shi ba bayan Allah ya fara kuma na zuwa ka shi wannan bawa Allah ko ba gare ku Allah shi ba shi Allah ya fara wannan al'amari ta yi azaba Allah ya sanya shi ya tare da shi da Allah da wannan kuke kawo shi wannan garabi kuma ya kwabi hannu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa atubu ala alhamdulillahi rabbil alamin Thank you. 来来来。